الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙadar tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na masu da'awatu wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan abinda muke karantawa Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna taken karatunmu na yau shine tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha bana laylun hal ta'ishu ila al-fajr فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر wannan baitin ya kai matuƙa a wajen balaga da ma'ana idan kai aiki da abin da wannan malamin ya faɗi to ka tsira ya ce ta zawar minar taƙwa fa'in na kalatadri idan ba na lailun halta'ishu ilal fajir ya ce kai guzuri da taƙawa da tsoron Allah domin idan dare ya yi ba ka da tabbacin za ka kai asuba ya ce fakan min sahihin mata min gairi illatin wa kan min saqimin asha hina min ad-dahr yace nawa ne daga cikin masu lahiya da suka mutu ba tare da wani rishin lahiya ba ya kwana lahiya la kawai da sahi sai a ce ya mutu sannan kuma yace nawa ne wanda suke da rishin lahiya har ana musu tsammanin mutuwa amma su samu lahiya har su rayu rayuwa mai tsawo nawa ne zaka ga mutum baya da lahiya wani na jiyarsa amma mai jiyar ya mutu ya bar mara lahiya ya ce fadawim ala taqwal ilahi fa innaha amanun min ahwali fi mawqif al ya ce ka dawama akan takawa ka dawama akan tsoron Allah domin shine garkuwa daga wahala da kaskanci a ranar alkiyama Allah ka kara mana tsoronka yan uwa masu girma idan mu kuma ta ba a yau za mu tashi sabon kitab shine kitabul at'imati kitabu al at'imati littafi mai bayani akan al at'ima menene ma'anan al at'ima al at'ima mufrad ne mufrad kinsa shine mai yake da suna at ta'am kenan abinci amma anan da aka ce al'at'ima ba ana nuhin abinci ba hatta abin sha yana shiga a ciki domin akwai lokacin da idan aka ce al'at'amu yana shiga abinci da ruwa duka suna shiga a ciki babban misali shine faɗin allah maɗaukakin sarki faman shariba minhu falaisa minni wa mallam ya ta'amhu fa innahu minni kunga sai ce wanda bai ci ruwan ba sai nuna su ma ruwa ana ce musu mi ana ce musu abinci wannan shine kenan ko da an ce abinci a nan amma ana nuhin hatta ruwa sun shiga a ciki kenan littafi mai bayani akan hukunce-hukuncen abinci da abin sha mali ya ce an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzon allah ya ce kullu zinabin minas siba'i dukkanin mai zaga daga cikin namomin daji daga cikin dabbobi fa'akluhu haramun to cinsa haramun ne rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin wa akhrajahu kuma ya hutar da shi min hadith ibn abbas daga hadisin ibn abbas bi lafazi da lafazin naha manzon Allah yayi hani ma'ana yayi hani akan ci wa zada kuma ya ƙara wa kullu zi mikhlabin min at da kuma dukkanin tsuntsaye masu zaga-zagan a kaihu an gane ko shine mihlab a kaihu zaga-zaga wannan hadisin ƙa'ida ce da za ta iya bambanta maka dabbobin da ya halatta a ci da dabbobin da bai halatta a ci ba tsuntsayen da ya halatta a ci da tsuntsayen da bai halatta a ci ba in ka rike wannan hadisin to ka rike babbar ka'ida ta sanin dabbobin da ya halatta a ci shi yasa malam ya fara da wannan hadisin dan saboda ya kasance hadisi ne wanda yake mai yake da suna rabin babin duka yana bayani a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce dukkanin dabbobin da suke da zaga cin su haramun ne me ake ce ma zaga su ne haƙori na gaba ga wasu daga cikin dabbobi da ake ce ma asiba me ake ce ma asiba hiya kullu hayawanin muftarishin dukkanin haiwan muftaris dukkanin dabbar da take horauta ana ce mata a meke da suna asiba an gane da kyau ko duk dabbar da ke horauta ana ce mata asiba kina wannan hadisin yana nuna dukkanin dabbar da take da zaga ya zamanto ɗabi'ar ta shine sai ta horauto nama ta ci to wannan dabbar cin ta haramun ne an gane ko na biyu sai ce dukkanin kuma tsuntsu shi ma wanda yake da miklab ma'ana zangarniya ko mu ce zaga-zagan a kaihu shi ma cinsa ya haramta yanzu sai mu zo ku ba mu misalai dabbobi masu zaga ku ba mu misalai misalin zaki an gane ko yana da wannan haƙura to da mi kuma damisa wannan malamai sun sha sun yi sabani akan damisa don mi don saboda manzo Allah ya ce alhillu mai tatuhu tuhurun ma'uhu alhillu mai tatuhu manzo Allah ya ce duk abin da yake cikin ruwa halal ne cinsa hatta wanda yake mushe to malamai sun yi sabani shi kada an gane ko ko damisa ne suka ce adakon na aza kada kuka ce kana ce ita kada an samu sabani don matsalar kada shi rayuwa biyu yake yana rayuwa cikin ruwa kuma yana rayuwa cikin mi yana rayuwa waje to malamai sai suka yi kai kawo wasu sun karin shayar da waje wasu sun karin shayar da ruwa yawa da damisa to wanda suke yawo cikin mu yawa kare musa jazakumullahu khairan kun ga wanda ba a sani ba ko abukan mu sun sha cin musa amma ba musa ba mazuru suke ci ni dai Allah yana gani ban ci ba amma dai sun sha ci jayyid ta kusu yana ciki ko bai ciki kusu na ciki gahiya tana ciki ko ba ta ciki gahiya tana ciki an gane ko ko gujiya ɗaya take ci tana cin dabbobi kenan ita ma tana ciki zomo anya ko zomo baya ciki shi za mu gama akwai hadisi mai zaman kanshi manzo Allah ma ya ci zomo kenan ba mutum ma haramci ko to tsuntsaye ku ba misali masu zaga shirwa shaho ko da mujiya mujiya tana da ko yawa dawa kuma jimage anya yana da jimage bai da aka yi fa ha hankaka maiki to ha alhudu-hudu yana da su baya da su na ƙasa tunda shi na baki ne ke gare shi to alhudu-hudu ko baya da su akwai hadisin da zai nuna ya halatta a ci ko bai halatta a ci shi ba to sai tantabara tana da su tantabara tana da su a tantabara ba ta da tunda abinda za ku abubuwa guda biyu za ku lura da su tana da aka yi irin wannan zaga-zaga eh tana da su bayan wannan tana horauta an gane ko na abincin ta sai ta horauto shi daga dabbobi take ci ko kuma hatsi take ci ko wasu abubuwa in ya kasance hatsi take ci misali kamar tantabara kenan ba ta ciki kaza ko tana da su ba ta ciki don saboda ba ta harauta ta ci balle kaza ma ba ta da su wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisin ka'ida ne wanda zai nuna maka dabbobin da ya halatta a ci duk dabbar da take da zaga kuma ɗabi'ar ta sai ta harauto sannan ta ci ma'ana tana cin yan uwanta dabbobi to baya halatta cin ta baya halatta an gane da kyau ko allahu a'alam malamai suka ce yana daga cikin hikimar shine don saboda kada 'yan adam su masu ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar wanda zai kama ɗan uwansa ya canye in ka ci sa kai ma kana iya kami ka ɗabi'antu da wannan an gane ko amma matsalar sai dai shine da aka samu wanda ba musulmai ba suna ci sai wannan ɗabi'a ta me ta samu ko kun san da akwai masu cin naman mutane akwai masu cin naman mutane an gane ko dan me yasa dan saboda suna cin dabbobin da Allah ya hana a ci sai kasance sun ɗabi'antu da mi da wannan dabbobin anan ma cikin washeshen ga namu mai yiwa ma cikin ku akwai masu cin mutane kun gane ko mai yiwa kai ba ma mai yiwa ba akwai masu kuna ma cin mutane an gane ko sai dai wani cin mutanensa ya kaɗan ne wani kuma da yawa ne al'imamu shafi yake cewa walaisa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'din iyana yace kura duk mai tattaba ta cin yar uwarta kura sai dai ta ci wata dabba yace amma mu kun mutane muna cin nama yan uwan mu kiri da muzu wasu suna kallon mu me yake nufi ba ka kamo ka yanke ga ci ba gigara ko a ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu an gane kuna ci ko ba ku ci amma dai ya kamata a tuba ko wannan shine kenan kina akwai al'aklul hissi akwai al'aklul ma'anawi ci na hakika da ci kuma na ma'ana to shi gigar ana nufin ci ne na ma'ana amma ci na hakika akwai masu yin shi a kasashen a kasashen arna suna cin naman mutane na'am maciji maciji akwai ka'ida shi za mu ka'ida shi gaba za mu ka'ida maciji gaba an gane ko jayi za mu zo hadisi na gaba mali ce wa an jabir radiyallahu anhu kala daga jabir allah ya dada shi ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya yi hani yau ma khaibara ranar yakin khaibar alluhumil humuril ahliya game da cin naman jakkin gida wa adina fi luhumil khaili kuma ya yi izini a kan cin naman doki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi lafzin a cikin wani lafazi wa rakhasa kuma ya yi sauki game da cin naman doki wa an ibni abi aufa an karɓo daga ibnu abu abi aufa qala yace غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات mun yi yaƙi guda bakwai tare da ma'aikin Allah na'kulul jarada muna cin hwara muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa an anas an karbo daga anas fi qissati arnab game da kissar zomo qala yace fa dhabaha sai yanke wannan zoman fa ba'atha bi warikiha sai ya turo da katattararta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah fa qabilahu sai manzo Allah ya karbi wannan kyautar da aka masa ta naman zomo وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo daga ibnu abbas allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya yi hani an katli arba'in minad dawabi game da kisan nau'in dabbobi guda hudu an namlati tururuwa wan nahlati da ƙudan zuma wal huduhudi da alhuduhudu wasuradi da kuma wasu 'yan ƙananan tsuntsaye su ba cicciyar Allah ba ce amma suna kusan bambancin su da cicciyar Allah su suna da babban kai shine asirat ban san me ake ce musu da Hausa ba asuradi in ka sa internet a cikin Google kasa asuradi za a nuna maka hoton su tsuntsaye ne wanda su aikin su shine cin tsutsotsi an gane ko suna da amfani sosai domin suna taimakawa idan aka yi alloba ta tsutsotsi da suke canye kayan gonaki idan aka baza wannan tsuntsayen aka sake su duk suna canye wannan tsuntsayen suna canye wannan tsutsotsin an gane ko kenan tsuntsuwa ce mai amfani sosai sannan sai yake cewa rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud abu dawud wa sahahahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta sa wa wa an ibn abi ammar an karbo daga abu ammar kale yace qultu ni qultu li jabirin nace ma jabir الضبع صيد addabu saydun hi shin ita kura ko kuma kerkeci domin akwai manki tsakanin kura da kerkeci shin kerkeci saydun hiya ma'ana ya halatta ayi horautar ta a ci qala na'am yace eh qultu nace qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya faɗi wannan qala yace na'am eh manzo Allah ya faɗi wannan rawahu ahmad ahmad ya rawaito sawal arba'a da marawita hadisi guda hudu wa sahahu al-bukhari wa ibn hibban kenan wannan wani tabi'i ne yake tambayar sahabin manzon Allah Jabir yace shi ita kerkeci wasu yan yamai ba san kerkeci ba ko ba ku san kerkeci ba jayyid in ba an kauye ba a'a ba dila bane ba dila bane kerkeci nau'i ne na kura an gane ko kura kala biyu ce an gane ko akwai azzibu akwai addabu azzibu ita ce wadda take farauta an gane ko ita kuma kerkeci ba ta cika yawan farauta ba kuma yar karama ce ita ba dila ba ne dila shi ake ce ma sa'alab sa'alabun an gane ko amma mutanen ƙauye suna bambanta su malaman zaure suna ce masa kerkeci kura daban kerkeci daban kamar su guda amma ita kura ta hi jikin girma akan kerkeci an gane ko kuma shi kerkeci baya baya saurin kai hormaki ne kamo wani abu ya ci kishiyar kura to an tambayi manzo Allah game da cin sai ce cin sa ya halatta domin shi ɗabi'arsa ta bambanta da tawa da ta kura jayyid hadisan da muka karanta hadisi na farko yana bayani akan haramcin cin naman me naman jakin gida an gane ko sannan yana bayani akan halaccin cin naman doki an gane ko duk da mu a nan mu suna kyamarsa don bu saba cinsa ba amma cin doki halal ne a mazhaba ta malikiya ne shahara haramcin cin naman doki shi yasa da sunna ta bayyana aka gano irin wannan hadisan malumai wasu malamai suke ta yaƙi da ahlus sunna kace suna halatta abin da Allah ya haramta an gane ko na cin doki hatta ma wasu aka samu daga cikin malaman ahlus sunna su Musa Lokuwa in sallah kun san malam Musa Lokuwa ko masu masu bibiyan malaman Nigeria sun san shi sosai ɗaya ne daga cikin lattizawan Nigeria a wancan lokacin dan su ɗabbaka wannan hadisin hatta doki aka yanka aka yi walima aka ci an gane ko dan a ɗabbaka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin kuma wannan yaƙi da suka yi yasa yanzu in ka yanka doki ka ci waze waze waze abin ga domin lokacin har kahorta su aka yi aka ce sun zama kahorai dan sun ci naman doki asali ma in akwai dabbar da ya kamata a ce a ci ita ce doki domin babu dabbar da ake kula da ita ake kashe ma kuɗi kawan me kaman doki doki ya yi dukkanin sauran dabbobi wahalar kiwo shi ba komi yake ci ba to amma kuma me yake da suna wasu sun tafi akan wannan fatawar wadda take ba akan daidai ba na haramcin cinsa hadisi na gaba yana nuna halaccin cin hwara an gane ko wannan tausayi ne daga Allah maɗaukakin sarki hausa yake cewa naman talaka ko to kun ga shi naman talaka ma sai aka ce ba dole sai an yanke ba amma naman masu kuɗi shi sai an yanke sai an heɗe kuma sai an dafa amma naman talaka shi ma sha Allah ba ma sai an yanke ba in ya mutu mushe baka da baka da lahin komi kana iya kaci a kaci abinka haka nan ita ce hwara kenan amma manzo Allah bai ci hwara ba an kawo mishi ya ci hwara sai yake ci yace a'a sai aka ce lahiya sai ce ni ina kyamarta ne don saboda ba mu saba cinta ma'ana mu kabila mu ba mu saba cinta ba a wajen mu shi yasa kamar ina tsantseni yauwa tsantseni ake cewa kamar ina tsantseninta an gane ko wannan shine kenan hadisi na gaba shine yana nuna halaccin cin zomo hadisi na gaba shi kuma yana bayanin wata ka'ida wadda ita ma in ka rike ta tana daga cikin ka'idodin da za su nuna maka dabbobin da suka halatta a ce dabbobin da ba su halatta a ce ba ku aje min wannan ka'idodin da ƙarshe zan tambayi ku su ka'ida ta farko ita ce hadisi wancan da muka fara kullu zinabin min as-sibai wa dhi mikhlabin min at-tayr fa akluhu haramun ku rike wannan ka'idar kullu zinabin min as-sibai wa dhi mikhlabin min at-tayr fa akluhu fa akluhu haramun duk dabbar da ke da zaga da tsuntsayen da ke da ke da horutta zaga-zaga suna kama sauran tsuntsaye cin su harabun ne to wannan hadisin na ƙarshe na hudu da muka yi na ibnu abbas ya ce manzon allah ya hana kisan abubuwa guda hudu mana haramun ne a kashe su domin annahyu ya tahrim idan manzon allah ya hana yana nuhin haramun ne in ka kashe su zunubi za ka samu tururuwa da ƙudan zuma an gane ko da kuma alhudu-hudu da wannan tsuntsayen da muka bayyana a sirat malamai suka ce kullu hayawanin nuhiya an katlihi fa akluhu haramun ita ce ka'ida ta biyu kullu hayawanin nuhiya an katlihi fa akluhu haramun duk dabbar da aka hana kisanta to cinta haramun ne domin da cinta ya halatta ba za a hana mi ba ba za a hana kisan da wani sai an kashe sannan a ci to duk dabbar da aka hana a kashe ta tocin ta haramun ne a nan mun ga dabbobi guda hudu ina so shi ma da ƙarshe ku gaya min dabbobin da aka gai an hana kashe su bayan wannan dabbobin guda hudu akwai wasu dabbobi da za mu gani nan gaba sai hadisi na gaba ya nuna haramcin cin kerkeci wadda take wata nau'i ce ta kura da ba ta kai farmaki hadisi na gama ya ce wa an ibni umar radiyallahu anhu an karbo daga ibni umar Allah ya da su shi da ma'aifinsa annahu su'ila anil qunfudhi an tambaysa game da al qunfudh al qunfudh ita ce bishiya wannan dabbar mai mai mai me ake cewa mai kaya jayyid ita ce al qunfudh fa qala sai ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ban samu ba dangane da abin da aka sabko mini na wahayi muharraman abin da yake haramun ala ta'imin ya ta'amuhu akan wani abu da mutum zai ci har zuwa karshen ayar dai har zuwa karshen ayar fa qala shaykhun indahu sai wani mutum ya ce masa wani lattizu da yake wajensa sai ya ce sami'tu aba hurairata yaqulu naji abu huraira yana cewa zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci me yake da suna ita wannan bishiyar a wajen manzon Allah faƙala sai ce khabsatun min al-khaba'ith ita ƙazanta ce daga cikin ƙazantoci akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wa abu dawud da abu dawud wa isnaduhu da'ifun sai dai sanadinsa mai rauni ne an gane da kyau ko wannan hadisin malamai sun ce hadisi ne da'ifi idan kuma aka ce hadisi da'ifi ne kenan laisa al'amalu alaihi kenan ba aiki da shi sai idan da wani da wasu qara'in da wasu shawahid kenan a takaice sai mu ce cin bishiya menene halal ne ko bishiya ko akwai mai an gane ko wanda suka saba cin ta sun sani ban taba ci ba amma na ga gaba na an gasa ta an gane ko kuma ita gasa ta cikin wannan yakwacce ta ta in aka babbake kayan nan in aka babbake kaya an gane ku wannan abin shi a cikin shi ma wasu suke dafa ta ko kuma shi kan shi ma wannan abu mai kayar in aka babbaki kayar shi kan shi ana cinsa an gane da kyau ko jayid kinan hadisi ne da ifi wannan mali yace wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar Allah ya da su shi da ma'aifinsa ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil jallalati manzan Allah ya yi hani akan aljallala me ake ce ma aljallala su ne dabbobin da mafi yawan abincinsu na jasa ne wa albaniha da kuma shan nononsu akhrajahu al-arba'a marawita hadisai guda hudu suka rawaito sa illan nasa'i wa hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya kyautata ingancinsa an gane aljallala dukkanin dabbar da mafi yawancin abincin ta najasa ne to haramun ne cinta ko da ko asalinta ya halatta a cita misali akwai akuye ni da na sani a can wajen mu akwai su akuye wanda kullun cikin bola ne suke an gane kullun cikin bola duk sahiya da rana wasu ma har da dare kana isko cikin bola inda ake kashi da komi nan suke nan suke rayuwa ko kuma sai dare yayi sannan su ta gidajen su to irin wannan dabbobin baya halatta cin su don saboda mafi yawan abin da suke ci menene najasa ne kamar misalin dabbobin da ake shayar da su giya an gane ko domin a kwanakin baya akwai wanda ya turo mini wata bidiyo ta wasu hullani da suke ba shanu giya aka ce musu lahiya ai suka ce ai yana ƙara ma shanu ƙiba to wai ana tambaya ta har irin wannan shanun cin sai ya halatta ko bai halatta ba an gane da kyau ko in ba manta ba cikin umratul ahkam mun yi bayanin wannan wannan wannan video kin ita giya mece ce najasa ce ko kinan duk abin da aka shayar da shi giya misali in dai a ce wannan shanun ruwan shan su ne giya ko da yaushe giya suke sha bayan abincin da suke ci to wannan shanun sun haramta domin an ginar da su da me da najasa sun zamanto su ma jallala ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan kutu kuti ta wannan ita ita matsalar ta yawa ke gare ta bayan an ce kutu kutu ina ji anya akwai kutu kutun da ba ta cin najasa sai dai a bambanta kutu kuti kala biyu ce akwai wadda ake keɓancewa wuri guda ana kula da ita ana ba ta dussa da sauransu akwai wadda sake take cikin gida ko ina tana shiga to irin wannan ita ke shiga gwalolo ta shiga ina ne to irin wannan in ya kasance mafi yawan abincinsu haka ne a zahirin hadisi shine haramci shine aljallala dukkanin dabba da mafi yawan abincinta najasa ne ku jiho mafi yawa an gane ko domin in ba a ce mafi yawa ba kaka kaji ai busu tsirata ba da sauransu to wanda mafi yawan abincinsu najasa ne su ne aljallala kenan wannan shi ma sai ka rike shi a matsayin ka'ida an gane ko jayyid ka'idar shi ne kullu haiwanin kullu haiwanin nabata minan najasa fa akluhu haramun an gane ko dukkanin dabbar da ta tsiru da najasa ma'ana mafi yawan abincinta najasa ne to cinta haramun ne mala ya ce wa an abi qatada radiyallahu anhu daga abu qatada Allah ya dada shi fi qissati al-himar al-wahshi game da kissa ta jakin daji fa'akala minhu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ci daga daga wannan jakin na daji muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin ya nuna cin jakin daji halal ne ya halatta an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan hadisin yakan iya nuna muna takan iya a samu dabbobi nau'in su guda ne amma dalilin wuraren rayuwarsu sai halaccin cin su ya bambanta bil misali ya tadhil maqal jakin gida cin sa ya halatta bai halatta ba amma na daji fa cin sa ya halatta ko to mu zo damisar daji cinta ya halatta cinta ya halatta damisa cinta ya halatta bai halatta ba akan ka'ida ta farko da muka gani to akwai damisar gari akwai damisar gari babu amma akwai damisar ruwa an gane ko akwai damisar ruwa to ita cinta ya halatta ko bai halatta ba ya halatta an gane ko to wannan shine kenan damisar ruwa cinta ya halatta jayyid mala ce wa an asma binti abi bakr an karbo daga asma yar abubakar radiyallahu anha anhuma Allah ya dada ita da ma'aifinta qalat ta ce naharna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama farasan a zamanin manzon Allah mun soke doki ma'ana mun yanke doki fa akalnahu sai muka ci sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibnu abbas allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce ukila dubbu ko addabbu an ci addabbu addabbu shine mai ake ce masa damu an gane ko shine addabbu an ci damu alama idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan teburin cin abinci na manzon allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi kina an kawo naman damu ne aka aza gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce baya ci sai suka aza ko haramun ne cinsa sai manzon Allah ya ce musu a'a ni a garin mu babu shi shi yasa ban saba cin sa ba ina ina tsantsenin cin sa kamar yadda muka gani a wajen hara mala yace wa an abdurrahman bin usmana al-qurashi an karbo daga usman abdurrahman dan usman al-qurashi Allah ya dada shi أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم للي وني لكتا يا تنبي ما أيكين الله عن الضفدع جمدا الضفدع شيني كو كوادو an gane ko kwaɗo ko kwaɗo da yawan su kwaɗi an gane ko bayan wannan suna akwai suna jayyid kenan an tambayi manzon Allah game da kwadi wani likita ya tambayi manzon Allah game da kwaddo ya ja'aluha fi dawa'in da zai sanya su a cikin wani magani fanaha an qatliha sai manzon Allah ya hani akan kisan su akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wa sahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta sa wannan hadisin kenan me yake nunawa cin kwado ya halatta ko bai halatta ba a bai halatta ba mun gani a ka'ida kullu hayawanin nuhiya an qatlihi fa akluhu haramun duk dabbar da aka hana cinta to aka hana kashe ta to cinta haramun ne manzo Allah karra anan ya hana kisan kwadi an gane da kyau ko ashe wannan hadisi ne karara akan haramcin cin kwadi to ko kun san da a Nigeria an gane da kyau ko a Nigeria akwai gari wanda ake da akwai kasuwa ta kwadi an gane ko kuma hatta daga cikin mutanen arewa an samu wanda suke cin kwaɗi kaka azo mutanen kudu ne kawai asali ma mafi yawanci daga arewan ake kwasassu ana kai su ana kai su a kudu akwai bidiyon da na gani na wani mutum da ya rike wannan ya ce kaga wannan in baka sha miyar wannan ba cewa da kwaɗo ya ce to daɗi ya barka ya ce iyakar daɗi kenan a maka miyar kwaɗi ya ce to kaga arin ne ko kuma ga dukkan alamu mai yake da suna musulmi ne bahaushe ne amma kun sana ya samu bahaushe musulmi to amma dai haka yake cewa ya ce babu wanda ya haramta cin kwaɗi to ga hadisi wanda yake sahihi malamai sun ingantar da wannan hadisin an gane da kyau ko kenan cin kwaɗi baya halatta kuma kashe su baya halatta ya zo a hadisi manzon Allah ya ce wannan kukan da suke tasbihi ne suke yi ashe kun ga a damuna idan kwaɗi suka sha muku da kai ashe kamar tuna muku ne suke kuma ku yi irin abin da suke tasbihi domin in baka kwana kenan sai ke tasbihi wannan shine kenan nan muka zo ƙarshen babin bayani akan dabbobin da ya halatta a ce a takaice wannan ka'idodin guda uku su ne za ka riƙe dabbobin da ya halatta a ci da wanda ba su halatta a ci ba ka'ida ta farko shine ne آه كل ذي ناب من السباء وذي مخلب من الطير فأكله حرام قائدة تبيو كل حيوان نهي عن قتله فأكله حرام دود دبا دا أكا هانا كيسان تتوچين حرام ني أنغانيكو جيد سنن قائدة تا أكشيني كل حيوان نبت من نجاسة وكما نبت عن نجاسة me yake da suna fa'akluhu haramun dukkanin dabbar da mafi yawan abincin ta najasa ne to cin ta haramun ne wala'alla wannan shi yasa jaki na gari cinsa ya kasance me ya kasance haramun don saboda mafi yawan abincinsa najasa ne da wasu daga cikin dabbobi da cinsu ya haramta wannan su ne kenan na sosai sun shiga a ciki jazakumullahu khairan wannan mas'alar ta tuna mini ashe akwai akwai bayanin da ya kamata in kara irin wannan dabbobin ana iya a keɓance su su samu wani tsawon lokaci ana ciyar da su abinci wanda ba mai najasa ba amma wannan ra'ayi ne na wasu malamai akwai malaman da su ga shi kenan da naman ya tsiro shi kenan ai naman ba ba ba zubewa bane zai wani ya tsiro ko shine ke haɓaka ko to yan zahiriya ma'ana wanda su babu ruwansu da kwane-kwane suka ce ya haramta amma magana wadda take da yawa daga cikin malamai sun ta yi akai su ne in aka keɓance irin wannan dabbobin wasu malamai suka ce kwana uku wasu suka ce wata uku da abin da ya kama da haka a takaice dai ɗan lokaci mai tsawo ana ciyar da su abin da yake halal to malamai suka ce ya halatta a ci su an gane da kyau ko wallahu ta'ala a'la akan eh zaga e abin bambancin da za ku gane shine bayan dabba tana da zaga sai ya kasance kuma tana farauta tana cin nama raƙumi yana cin nama raƙum bai cin nama itace yake ci shi yasa giwa ita ma malamai suka yi saɓani a kanta an san giwa ko a ita ma tana da zaga wasu malamai suke tun tana da zaga kai tsaye shi kenan haramun ne an gane amma magana mafi inganci ita raƙon da suna giwa abincinta ita ma itace ne ciyawa ce kina wannan dalilin wannan magana mafi inganci cin ta halal ana ganewa da ke wannan shine ka'idar ya zamanto suna da zaga sannan kuma suna cin naman dabbobi yan uwansu ko suna cin naman kwari ko kuma suna farauta kamin su ci wannan shine kenan na'am a da ake hana kashewa wannan ba musulunci ya hana kashe shi ba ko amma duk da ba musulunci ya hana kashe shi ba an gane ko duk da ba musulunci ya hana kashe shi ba za mu zo nan gaba hadisan da za su nuna muna haramcin kisan kowace irin dabba kowace irin dabba in ba dabbar da shari'a ta umurta da a kashe ba ko kuma ka'idar da malamai suke cewa al-mu'udhi taba'an yuqtalu shar'a dukkanin dabbar da take iya cutarwa ba a iya kauce ma cutarwarta to ya halatta a kashe ta an gane da kyau ko wannan shi ne amma in ba shi ba kowace dabba haramun ne ka kashe ta in dai ba ci za ka yi ba ko kuma cutar da kai za ta yi wannan shi ne kenan za mu gani akwai hadisai nan gaba na maganar eh in dan saboda me ke da suna banna ne da take musu ya halatta amma in ba dan banna ba banza banza in aka kashe su an yi laifi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga ina tsammanin ghazwatu khaybar ce yakin khaybar ne ko kuma zatu riqa sun dawo da rana to dama da rana manzo Allah yana sabka a sabka sai a huta ai kwanan rana to sai suka sai suka gyara ma manzon Allah wajen wata ƙarƙashin wata itanya shi kaɗai don ya kwanta to da suka zo wajen gyaran itanya sai suka isko akwai ramin tururuwa sai suka kunna mata wuta manzo Allah na zuwa ya zo zai kwanta sai ya isko ya ce wane ne wannan ran manzon Allah ya ɓace ya yi hoda daga cikin abubuwan da ya faɗi ya ce la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta manzo Allah ya hana daga wannan lokacin ya hana a kashe tururuwa amma idan tana cutarwa babu lahi akan a kashe ta don saboda kada ta yi illa gizo-gizo al'ankabut an gane da kyau ko shi ma in yana cutarwa ya halatta a kashe shi an gane ko wannan shi in ku rike wannan ka'idar hukun huta al-mu'udhi taba'an yuqtalu shar'a duk abin da yake cutarwa ya halatta a kashe shi in ba a iya kauce ma cutarwar tasa an gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala ala yawwa to shi kuma wannan kudan zuma ai mafi yawanci mutane ba kisan su bane suke yi korar su ne suke wuta da ake kawo korarta ne ake yi to fara aksidan ne ake samun wata ta fada cin wutar go to wannan shine kenan jayyid eh sai an yi shine ai shine matsalan shine matsalan to mu muna son zuma ita kuma tana son abinta ita ma an gane ko to kenan dole sai an yi yaki kenan zuma dabba ce daga cikin dabbobi masu wayo sosai tana da wayo sosai kuma me yake da suna asar sun zo akan mahimmancin amfani da miyonta an gane da kyau ko wannan shine kenan mana shine abin da take yi domin miyonta ne da kashinta shine wannan duka yake tattaruwa ana sha ana jin daɗi gane ko wannan shine kenan mala yace babu saidi babu mai bayani akan as-said as-said shine farauta wadh-dhaba'ih adh-dhaba'ih shi kuma ismul maf'ul ne na adh-dhabahu an gane ko dhabaha yadhbahu azzabiha shine mufrad kinsa shine ma'anan abinda ake yankewa kina wannan hadisin a wannan babin a takaice zai muna bayanin abuwa guda biyu ladabin harauta da kuma ladabin dabbobin da za a yankewa ya kamata a yanke su me sharuɗan yankan dabbobi za mu ga wannan da ikon Allah a ciki za mu ji matsala ta kai na turai da kuma wasu dabbobi da ake da kuma wasu namomi da ake zakuwa da su daga ƙasashen waje mala yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya dada shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ittakhadha kalban duk wanda ya riki kare illa kalba mashiya in ba kare na kiwon dabbobi ba aw saidin ko kuma farauta aw zar'in ko kuma mai hukun gonaki in takasa min ajrihi zai rage daga ladarsa kulla yaumin a kowace rana qiratun tuli na lada muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin duk wanda ya damu da da lahirarsa in ya ji sa zai nisanci rikon kare duk wanda yake rikon kare in ba da wannan dalilan guda uku ba dalili na farko shine kiwo domin ana zuwa kiwo da shi yana kiwon dabbobi akwai wanda ake zuwa farauta da shi na uku shine wanda ake sa gadin gonaki an gane ko to kiyasi akan gadin gonaki wasu malamai suka ce kamar wanda suke da gidaje bakin daji su ma ya halatta su are su aje kare don saboda me don saboda tsaro amma wanda suke da gidaje a cikin gari wannan baya halatta su aje kare domin ba dole sai ta hanyar kare ba zaka iya tsare me zaka iya tsare gidanka in ba shi ba da kowa sai ya rike kare ya ce tsaro tsaro ya sashi kinan wannan shine kinan wanda yake cikin gari babu wani uzuri ne ya rike kare in ba haka ba in ka rike kare kullum sai an rage ladarka suri guda to shi kuma wannan ya danganta wani hadisi manzo Allah ya siffanta kirati da kusan dutsen Uhud an gane ko to akwai wani wanda rayuwarsa har ya mutu ma bai tara wannan lada an gane da kyau ko lada irin tulin dutsen Uhud to amma an ce kullum za a rage masa wannan ladar wannan dukkanin shi dai tsoratarwa ne akwai dukan kare daga cikin abin da yasa aka hana rikon kare mala'iku ba sa shiga gidan da ke da shi bayan wannan kuma yana cutar da baki shi kun mun gani baki alkhairi ne malamai suka ce daga cikin hikimar hana rikon kare shi ne mi yana cutar da baki wanda suka zo malai ce wa an adi ibn hatim an karɓo daga adi ɗan hatim radiyallahu anhu ƙala ƙala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mini idan arsalta kalbaka idan ka tura karanka dan ya kamo maka wata dabba fadhkur ismallahi to ka ambaci sunan Allah fa in amsaka alaika idan ya kamo maka fa adraktahu hayyan sai ka riski wannan dabbar da ya kama ma a raye fadhbahu to ka yanke wannan dabbar wa in adraktahu qad katala idan ka isko karan har ya riga ya kashe dabbar walam ya'kul minhu kuma bai fara cin ta ba fa kulhu to ka ci wannan dabbar da ya kama ma wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu idan kuma ka samu tare da karanka wani kare wanda ba shi ba wa qad katala bayan sun kashe dabbar da ka tura ya kamo fala ta'kul to kada ka ci fa innaka la tadri domin kai baka sani ba ayyuhuma qatalahu wanne daga cikin su ya kashe sa karanka da ka tura ko abokin sa tunda kare in za a tura sa dole sai an yi mi an yi bismillah dan ko ya kashe kenan dai dama an yi bismillah to yanzu ka isko shi da kare wani daban to wannan karan da ka isko shi da shi baka san shi ya kashe dabbar ba in kuma shi ya kashe dabbar baka san an yi bismillah shi da aka turo sa ba ko ba a bismillah ba an gane ko kenan wannan mai da suna abubuwa guda biyu sun haɗu shine ijtama alhalalu wal haramu ka'ida kuma malamai suke cewa idan ijtama alhalalu wal haramu ghulliba janib al harami idan halal da haram suka haɗu za a mi za a rinjaye da bangaren haram karanka da kai bismillah shi halal ne wancan karan da aka turo ba bismillah shi kun menene haramun ne sun taru sun kashe dabba kenan cin wannan dabbar menene haramun ne halal da haram sun haɗu kenan sai a rinshayar da ɓangaren mi amma sai in ba iya rinshayarwa ba in ba iya raba su ba a wannan lokacin to sai a haramta abun gaba ɗai amma in ana iya raba to wannan sai a yi amfani mala ya ce wa in ramaita sahmaka idan kuma ka jehwa mashinka ko kuma kibiyarka fadhkur ismallahi to ka ambaci sunan Allah fa in gaba anka yauman idan wannan mashin ko kuma kibiyar taka ta ɓace maka wani a cikin ini guda falam tajid fihi sai baka samu a cikin dabbar ba mashin naka illa athara sahmika sai dai alamar wannan kibiyar taka fakul in shi'ta tokaci in kaso wa in wajadtahu gariqan idan kuma ka samu dabbar da ka halba ta hwada a cikin ruwa gariqan filma ita nitse a cikin ruwa fala ta'kultu kada ka ci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa hada lafsu muslimin wannan lafazin ne na muslim abinda ake nufi shine ka halba kibiyarka don ka halbo wata dabba da ka halba kibiyar sai ka zo ka isko dabbar ta mutu kuma ka isko ga tsawon kibiyar taka da ka halba amma baka gami ba baka ga ɗan kibiyan ba an gane ko to wannan lokacin ya halatta ka ci dabbar shi wannan ɗan kibiyan da ba gani ba duka babu wani laihi a kai shine abin da wannan hadisi yake nuhi malici wa an adiyin kala daga adi ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzan Allah an saidil mi'radi game da harauta da rorami an san rorami an san kun san rorami to mutanen kawai sun san rorami rorami wani abin gane da wani abu ne da yake da tsawo haka kasan shi icce ne saman shi ne saman shi karhe ne an gane ko akwai wanda ya yi hakan ga ya lankwaso wanda ana kakkaɓo wasu wasu furwi da shi akwai wanda kuma gajere ne ana halbin ana jihon dabbobi da su an gane ko a takaice ba ku gane ba dukkanin makamin da abu biyu aka hada ƙarhe da icce an gane ko to a larabci ana ce mishi almi'rad an gane ko dai ana ce mishi almi'rad to an tambayi manzo Allah game da me yake da suna horauta da irin wannan makamin na rorami fa qala sai ce idza asabta bi haddihi idan ka same sa da kaihinsa ma'ana wajen bangaren karhin ya samu dabbar fakul tokaci wa idza asabta bi ardihi amma idan bangaren iccen ya sami dabbar fakatala sai ya kashe dabbar fa innahu waqidun to waqidun ne an gane ko shine wal mawquza an gane ko al mawquza ita ce dabbar da za a dibga ma kashi da ice har sai ta mutu kun san lokacin muke suna jahiliya ba abinda ba a yi ko kuma a makure ta har sai ta mutu wannan shine al mawquza akwai al mutaraddiya ita ce wadda za a hawa can abu mai tsawo sai a jeho ta kasa tana faduwa rib shikenan sai ta mutu shikenan sai a ci ya ce fa'innahu waƙidin domin wannan baya haramta a ci sakamar waƙid ne falata a kada ka ci rawahul bukhari bukhari rutu wannan hadisin an gane wannan hadisin da kyau daga cikin sharaɗin horauta shi ne abinda za ka horauta da shi ya kasance ƙarhe ne an gane ko idan icce ne in ka bugi wani abu da icce ya mutu to bai halitta ka ci sa domin shi baya da hukuncin yuka don me yasa aka ce karhe don karhe da shi ake mi da shi ake yanka an gane da kyau ko misali kaga wata tantabara akwai wani icce kusan ka sai ka shehe wannan tantabarar an gane ko in dai ba ta mutane bace ku ba ta mutane bace domin in ta mutane ce ko da da da kibiya ka halbi ta baya halatta ka cita to misali a ce tantabara ba ta mutane ko mu ce kurciya ita ce ba ba ta mutane ba kaga kurciya sai ka ɗauki dutse sai ka ɗauki ice ka jehe ta idan wannan kurciyar ta mutu baya halatta ka ci ta sai in ta faɗo da ranta sai ka yanke amma da a ce kibiya kasa sai ka halbe wannan me ke da suna mecece kurciyar to ya halatta ka ci ta don saboda kibiya kamar yuka ce kenan an yanke an gane da kyau ko eh da bismillah dole sai an yi bismillah kabshu dutse shi ma baya yi an gane ko dama dama guda ne in ka halba ta haɗo ba da rai ba tsuntsun ya haɗo da rai he ya haɗo da rai sai ka yanke amma in ya haɗo ba da rai ba to an yi bi babu ka yi asarar dutsen ka kuma ka yi asarar dabbar da yake dutse shi ba asarar shi don ko ina na samun shi ko wannan shine kenan dutse baya harauta dutse icce dukkaninsu in an shehe in dai abin ya mutu baya halatta a ci abin misali zabo misali zabo lokacin sallah za ku ga ana bin zabi ana kamun shi in ka je shi da dutse ya mutu shi kenan ya mutu masai an gane ko baya halatta ka sa amma in muke suna in wata yuka ce aka sa aka jehe sa ko wani kibiya wannan ya halatta a ci domin a matsayin yuka yake wannan shi da kenan na'am fiji wannan menene fiji da a bindigar farauta bindigar farauta ita ma to da yake ita abun gakin nata me ake ce mishi bulkin nata na mine ne na karhe ne ita ya halatta da dai an ce ma karhe ne ya halatta an gane ko wannan shine kenan shine ka'ida ta farauta da ƙarhe ake farauta abinda ba ƙarhe bayan an farautu to baya halatta a ci inda abin ya mutu wannan shine kenan domin kun gani gashi a rorami idan ya kasance abin da ƙarhe da icce ne haɗa wuri guda aka ci in ɓangaren iccen ya kashe bai halatta a ci ba to min babu aula abin da shi babu mami babu ma ƙarhe a cikinsa ana ganewa da kyau wannan shine kenan mala ya ce irin wannan karatun baya da muhimmanci ga 'yan bariki ga 'yan birni amma ga 'yan kawai yana da muhimmanci mala ya ce wa an abi ta radiyallahu anhu daga abu tha'laba Allah ya tada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala idza ramaita bi sahmika idan ka jehwa da kibiyarka ma'ana ka jehi wata dabba da kibiyarka fa ghaba anka sai kibiyar dan kibiyar ya bace maka fa'adraktahu sai ka isko dabbar da ka halba an gane ko fakulhu to ka ci wannan dabbar malam yuntin matukar dabbar ba ta yi wari ba wannan sai nuna mai na daga cikin sharaɗi na farauta in ka halbe dabba baka ganta ba sai da aka jima aka yi kwana ɗaya ko kwana biyu in dai har dabbar ta yi wari to baya halatta ka me ka ce ta allahu akbar wannan abin da yake nuna mini shine yadda musulunci ke tausayin mu yadda musulunci duk abin da zai cutar da mu yana yana kokarin yame yana kokarin a ce ya kawar da mu shi wannan ita ce rahama ta addinin mu ita ce rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk in na karanta wannan ayar kamar in yi hawaye nake ji laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim game da mumunai mai tausayin su ne mai jin kansu ne duk abin da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu to wallahi nisantar sa shine me shine alkhairi yin sa shine me shine sharri a gare mu Allah ka ba mu ikon nisantar abin da manzo Allah ya hana mu mali yace wa Aisha radiyallahu anha anna anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu mutane sun ce ma ma'aikin Allah inna qauman ya'tunana bil lahmi wasu mutane suna zo muna da nama la nadiri mu kun ba mu sani ba a zuki rasmullahi alaihi sun ambaci sunan Allah a kan sakamin su yanke amla ko a'a faƙala sai manzo Allah ya ce sammullaha to ku ku yi bismillah alaihi ga wannan abincin antum ku sammullaha alaihi antum don saboda taukidi ne da ko da cewa ake sammullaha alaihi dukkan shi damirin yana shiga a gare su kenan sammullaha alaihi antum to ku ku yi bismillah wa kuluhu sai ku ci sarwahul bukhari bukhari rutu wannan hadisin wannan hadisin shine zai muna bayani mai faɗi akan cin naman kai na turai an gane da kyau ko jayyid zan jinkita zan jinkita bayanin har mu zo gaba amma dai wannan hadisin abin da yake nunawa shine a matukar dai waɗanda suka kawo maka naman ka san musulmai ne to babu ruwanka daga to kai wai misali ka zo wajen sayan nama wajen mahauci ka ce kai dala da za a yanke ragon ga an yi bismillah ko ba a bismillah ba sai a ce waye saka la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ko wannan shine kenan in dai ka san musulmi ne to babu ruwanka an yi bismillah ko ba a yi ba an gane da kyau ko domin asali musulmi ba yanka sai ya yi mi sai ya yi bismillah to za mu zo matsalata wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba kala biyu ne akwai ahalul kitabi akwai mi akwai almushrikun duk da a wajen ibada ana sanya su dukkaninsu mushrikai ne amma a wajen ahkam ana bambanta su ahalul kitabi daban mushrikai daban to su ahalul kitabi ya halatta cin yankansu an gane da kyau ko اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم يا هلت مچ أبنتم يا هلت سي أبنتم كنا ينكن أهل الكتاب يا هلت مچيسا da sharaɗi ya kasance su ma sun yi yanka yadda addinin su ya karantar su yi yankan an gane da kyau ko a nan ne malamai suka ce ashe dabbobin da ake zakuwa da su daga kasashen turai misalin kai na turai yana da kyau sai mun sani ta wace hanya suke yankan dabbobin da hanyar da addini su ya karantar da su ko kuma a'a suna yi ne yadda suka ga dama domin ko musulmi ne ya yanka ba hanyar da yadda musulunci ya karantar ba za a ci yankan ba za a ci ba misali musulmi ne ɗauki kulki yana ta bismillah yana yana buga ma akuya yana ta bismillah yana buga ma akuya tana mai hasai da ta mutu ya halatta a ci wannan akuyar ya yi bismillah kun musulmi ne kuma kun ce bai halatta ba mi an matsalar an rasa sharaɗi na ɗai a gaba za mu ga sharuɗan yanka to kenan kamar yadda ko musulmi in yayi yanka ba hanyar musulunci ba baya halatta a ci yankansa haka ahlul kitab yahuda da nasaru in suka yi yanka ba ta hanyar da musulmi ba hanyar da addini su yankarantar su yi yanka ba su ma baya halatta a ci yankansu ana ganewa da kyau don haka bincike ya nuna mafi yawancin kai na turai ba yanka ta shari'a suke ba ko yanka ta addini su ba haka suke ba akwai wanda cikin fur ne za a sanya su wani abu mai zahi a liƙe a kunna me da suna kuran kamar yadda kaga mutum ana sa masa koran ya ta zazzagi ko jininsa yana shanyewa ko to haka za a sa dabbobin an gane ko in dabbobi ne in kuma tsuntsaye ne ma'ana kamar kaji da sauransu haka za a musu a sanya su sai jinin ya tsotsaye sannan sai a me sai a sa su a mashinkin da za ta za ta hige su sai a cire kano a kamuku sai a ce kaina ina kaina turai an gane ko ni da karshe ne na gano kaina turai kin gani na azama wani yare ne daban shi yasa lokacin muna muna college lise farkon zakuwa ta mai wani ba zabar mai na kai na ture na ce kai da Allah ba kai na ture ba kai na ture ba zabar manci bane ba kai na ture ba kai kan kazar yana ture an gaya da kyau ko shine ma'anan wannan ma'ana kan kazar yana ina yana turai to wannan shine kenan wannan sai nuna cewa wannan nama na kai na ture akwai shubuha a ciki abin da ya alkhairi shine musulmi ya mi ya nisance sa da muke wannan darasin a jami'a da aka wannan matsalar aka yi ta kai kawo a kai malamin sai da ya nuna muna sai da gaya mana wata kungiya daga cikin kungiyoyi a ɗaya daga cikin kasashen turai naman ta ban san france ba ce ko ina ne musulman kasar ta turai suka yi delegation suka zo suka ce suna so a nuna musu hanyar da ake yanke wannan kashin da ƙarshe aka yi ta masu randevu da ƙarshe dai ba a nuna musu yadda ake yanke kashin ba daga wannan lokacin suka hiddo da sako daga can turai kin suka ce ya ku ƙasashen musulmai da ake kamo ku kaji daga turai kusan da cewa hanyar yankan su ba ta mi bace ba ta shari'a bace kuma sun ce ba ta shari'a ba suna nan ta musulunci bace a hatta hanyar kiristocin ba ta hanyar kiristoci suke mi ba suke yanka ta wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam wa an abdullahi bin mughaffal daga abdullahi dan mughaffal al-muzani radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil anil khadf manzo Allah ya hani akan al-khadf al-khadf shine jiwa da dan dutsi ɗan kanana kaman kana zama kana sai ka ta jiwa dan duwatsu haka innaha wa qala sai ce innaha la tasidu saidan domin ita ba ta horautar naman daji wala tanka'u aduwan sannan kuma ba ta illata maƙi walakin na ha sinna sai dai tana karya haƙora wa tafka'ul aina kuma tana yoyin idanuwa muttafaqun alaihi wallafzu li muslim maza Allah ce ya hana jiwa da 'yan duwatsu ya ce domin ba ta kashe maƙi ba ta harauta me ma'anan ba ta harauta shine in kashe hidabba da dutse in ta mutu ta mutu gaban zako ba za ka amfani da ita ba me ma'anan ba ta kashe matsaya dan dutse in kashe shi bai kashe maki amma sai dai yana iya ma dan uwanka illa ka je wa dutse an yi daidai yana dariya in ya hwado ga hakoransa yana iya me yana iya zubewa kana je wa dutse in yi daidai da ijiyarsa yana iya yoyi masa ijiya kenan sai ya nuna cewa a shi irin wannan jihwa wasa da yan duwatsu illa ce kawai babu wani amfani a ciki وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا kada ku riƙi wani abu da ke da ruhi a matsayin abun wasar jiwa kada ku riƙi wani abu da yake da ruhi da yake da rai a matsayin abun wasar jiwa abun da ake nufi shine wata dabba haka a kawo ta sai a ce bari mu yi wasan jiwa mu yi konkurkin halbi a ga wanda zai halbe ta har ta ji ciwo ko kuma a ga wanda zai yi mata halbi har na ta mutu an gane ko kasashen turai suna irin wannan ko da wasu kasashen ma musulmai wanda suke musan addini ba a kawo wata dabba a ta jihwarta ana jihwarta da sunan wasa har dabbar ta mutu rawahu muslim a yawwa na'am jazakumullah na manta ne jazakumullah na manta domin har wajen mu ana yin sa a hawan sallah a hawan sallah suna yin shi na manta ne mahalba duk shekara ku suna yin shi za a kawo bunsuru a aje shi can nesa mucan a gebe ake yin shi wajen hili mai yawa sai a yi ta halbi za a ga wanda zai halbe sa an gane da kyau ko to wannan manzo Allah ya hana wannan wannan hadisi shine dalili akan dukkanin dabba in dai ba amfani da ita za a yi ba to haramun ne a kashe ta wa an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu da ka'ab dan malik Allah ya da shi annam ra'atan dhahabat shatan lallai wata mutum ta yanke wata mata ta yanke me yake da suna tunkiya bi hajarin da dutse da dutse mai kaihi fasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama an zalika sai aka tambayi manzon Allah game da wannan fa'amara bi akliha sai yayi umurni da a cita rawahu bukhari bukhari rawaito wannan hadisin asalin wannan hadisin wata baiwa ce tana kiwo a cikin dabbobin mai gidanta ana haka sai ta ga wata tunkiya ta fara maloluwa na ɗaukar rai sai ta yi gaugawa ta hoshe wani dutse an gane ko ta ɗauko mai kaihi sai ta zo ta yanke wannan wannan akuyar wannan tunkiyar to masu gidan sai suka ce ba za mu ci ba har sai mun tambayi manzan Allah ya halatta yankan da ta yi mace ta yi yanka bayan wannan kuma yanka da dutse sai manzon Allah ya umarni ce ku je ku ci naman ku wannan sai yake nuna mace ya halatta ta yi ne ya halatta ta yanka mu je gaba sai mu kawo sharuɗa guda uku na yanka guda hudu na halatti na yanka sai mu liƙe malici wa an rafi ibn khadij radiyallahu anhu daga rafi dan khadij Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah ya ce ma an harad dama dukkanin abun da ya zubar da jini wa zukira smullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah a kansa ma'ana lokacin da za a yanka sa fakul tokaci laisa sinna banda haƙora ko haƙore an gane ko wa zufra da kuma aka yi amma sinnu amma aka yi fa'azmun ita ƙashi ce shi kuma ƙashi baya halatta a yanka da shi wa amma zufuru amma ita kuma aka yi wa famudal habashi an gane ko famudal habashi yuka ce ta mutanen habasha ma'ana yuka ce ta mushirikan habasha suke yanka da ita kindan kada ku yi koyi da su to kada ku yi yanka da horta muttafaqun alaihi wani zai iya cewa horce ake yanka da shi to ba dole sai horcen mutum ba akwai horcen dabbobi akwai horcen me yake da suna tsuntsaye masu girma kamar irin su jimina suna da horutta wanda suke da ƙarfi sosai hatta ma mutane akwai wanda horuttan su suke da me suke da ƙarfi sosai domin mai horutta masu ƙarfi na mutum suna iya su yanka kaza ko suna iya su yanka tantabara kai ba ma tantabara ba har mutum suna iya su yanka ba ku ga jariri yadda yake yanke kan saboda me da horutta ko da ka ga jariri da da yanka yanka ga huska horutta ne suka sa wannan ko yaro mai hada mafi yawanci zaka gan shi wajen hada duk an yayyage masa huska sai nuna kenan horutta su ma suna mi suna yanka an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yuqtala shay'un min ad-dawabi sabran manzo Allah ya hana a kashe wani abu daga cikin dabbobi an gane ko sabran kashin sabran shine ma'ana kamar kisa na banza ba tare da don a yi wani amfani da shi ba ko kuma kisa na sabran shine a liƙe dabbar a hana mata abinci duka yana shiga a cikin kisa na sabran ko a liƙe ta a tattare ta a ta ba ta kashi hata mutu duka shi yana shiga sabran kenan manzo Allah ya hana a kashe wani abu na daga dabbobi ba don a yi amfani da shi ba haka nan banza banza وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء للي ألا يا وجب تكوت تاوى أكن كومي فإذا قتلتم إذن زاكوي كسا فأحسنوا القتلة توكو كوت تكسنكو wa idha dhabahtum idan za ku yanka fa ahsinu adh-dhabha to ku kyautata yankanku wal yuhidda ahadukum shafratahu dayanku ya wasa yukarsa wal yurih dhabihatahu ay li yurih an gane ko wannan wawun litalil ce dan saboda ya hutar da dabbar da yake yanka rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul janini bidhal zakatul janini yankan me yake da suna jinjiri na cikin dabba zakatu ummihi shine yankan ma'aihiyarsa rawahu ahmad wa sahahahu ibnu hibban abinda wannan hadisi ke nuhi shine idan dabba tana da ciki in aka yanke ta to da ita da abun nata gaba ɗaya shi kenan ba za a ce ba in an heɗe kuma ɗan na cikin shi ma sai an yi mai sai an yanka shi sai in ɗan da aka heɗe an isko sa da mi an isko sa da rai to a wannan lokacin kenan ana iya a yanke sa a yi amfani da shi kuma a meke da suna a kiwata sa don saboda ya rayu a takaice dabba mai ciki in an yanke ta da abun da yake a cikin ta yanka guda ya ishe su shine abun da wannan hadisi yake nuhi wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu yakfihi ismuhu musulmi bismillarsa ta ishe sa shine ismuhu ba sunansa ba musulmi bismillarsa ta ishe sa fa in nasiya an yusammi hina yadhbahu idan ya manta yayi bismillah lokacin da yake yanka falyusammi to yayi bismillah thumma ya'kul sannan ya ci akhrajahu ad-daraqutni wa fi isnadihi muhammad ibn zaida bin sinan wa huwa saduqun ضعيف الحفظ saduk ne amma sai yana da matsalar hadda wannan matsala ce ta meke da suna ta ilmul hadith ko kuma ulumul hadith wa akhrajahu abdurrazzaq bi isnadin sahihin ila ibn abbas abdurrazzaq ya hutar da shi da sanadi wanda yake da inganci zuwa ga ibn abbas mawqufan alaihi amma shi ya danganta hadisin ne ga ibn abbas wa lahu shahidun inda abi dawud sai dai hadisin kuma yana da shaida a cikin a wajen abu dawud fi marasilihi a littafin sana'ar marasil bi lafzi da lafazin zabihatul muslimi halalun yankan musulmi halal ne zaka rasmallahi ya ambaci sunan allah aulam ya ko bai ambaci sunan allah ba rijaluhu muwaththaquna marwaitan hadisan hadisin tabbatattu ne a takaice wannan hadisin zamu ce da'ifun marfu'an wa sahihun mawqufan danganta shi ga manzon Allah da'ifi ne amma danganta shi ga Ibn Abbas sahihi ne magana ce ta Ibn Abbas kuma magana ce wadda take da inganci yace idan mutum ya manta wajen yanka dabba bai yi bismillah ba to in ya zo a wajen ci sai ya yi bismillah shikenan ya ci abinsa an gane ko kenan mantuwa wajen yanka ba a yi bismillah ba yana halatta cin dabbar in dai mantawa ne akai amma da gangan ba a yi bismillah ba to wannan dabbar ba ta halatta cin ta mushe ce akwai matsala guda biyu matsala ta farko sharuɗan yanka tunda mun ƙare babi na yanka malamai suka ce yanka kamin ya zamanto ya halatta a cisa yana buƙatar sharuɗa guda hudu sharaɗi na farko shine ahliyatu dhabih wanda zai yankan ya kasance musulmi ne ko kuma mai addinin kiristanci ko nasaranci ahlul kitab an gane da kyau ko mace ko namiji dukkanin su wannan ya halatta sharaɗi na biyu an ya kuna bi alatin ya kasance da wani abu ne mai kaihi aka yanke dabbar an gane da kyau ko sharaɗi na uku an yaqta albal'um ya kasance an yanke makogoro ko kuma jijiya jijiyoyi da suke akan makogoro wanda su ne suke zubar da jinin da yake zuba in an yanke ta sharaɗi na uku shine an yuzka rasmullah a ambaci sunan Allah a wajen yankan duk yankan da bai cika wannan sharuɗan ba to cinsa menene cinsa baya halatta mas'ala ta gaba ita ce turawa suna da wata shubuha suka ce musulmai akwai wauta sun hala sun haramta ma kansu cin mushe alhali mushe yankan Allah ne amma suna halatta ma kansu yankansu su to shin yankan Allah ya yi tsarki ko yankansu su ba san ko an gane da kyau ba an gane da kyau ko amsa a wannan shubuhar wadda mun ba da amsa ta a wajen muhadara da muka yi abdu muni shine mu doka akan cewa mushewa ya kashe shi Allah ya kashe shi amma Allah da kansa ya ce haramun ne a ci mushe hurrimat alaikumu almaitata kenan Allah shi yanka amma shi yace kada mu mi kada mu ci in ma mun doka akan cewa yanka ne alhali akwai bambanci tsakanin yanka da mi da mutuwa ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam bayan wannan kuma likitanci ya nuna dabba idan aka yanke ta jinin nan da yake zuba kawan microbe ce ake zubdawa idan ba a yanke ta ba jinin nan da yake tsayawa a cikinta microbe ne akwai wasu malamai na musulunci da suka bincike akan wannan tsakanin dabbar da aka yanke da dabbar da ba a yanke ta ba mutuwa ta yi da kanta sai ya nuna musu jinin da aka yanke ya zuba gashi nan microbe ne ita kuma waccan da ta mutu jinin da yake a cikinta da da shi ne zai zuba ya zamanto microbe a cikin naman sai kasance ashe da an ci ta an ci me an ci microbe wacce in an ci ta kuma an zub da dama microbe kin wallahu ta'ala a'lam alaysa Allahu bi ahkamil hakimin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah